masu girma da shugaba abulhamid da limamin wannan masallaci da yan agajinmu da sauran al'ummar annabi gaba ɗayanmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a wannan yammaci na talata ko laraba ne? laraba 22 daidai ga watan aljumada al'ula hijiran manzo daga makka zuwa madina yau sallallahu shekara 1445 kuma cikin baka rana ce yau ta shida ga watan sha biyu shekara ta 2023 a kalandar bature karandar pop gregory wanda ta zama alaƙaƙai gare mu amma tamu ita ce tamu tasu ita ce tasu sai dai kash abin haushi nama na jan kare madadin kare ja nama sai aka yi birgima hankaka tasun sun ta zama tamu ta ma zaman tamun wana mancewa da ita la haula wala quwwata illa billah kamar da kuka ji mun hadu ne saboda tattaunawa kan ɗaya daga cikin manya-manyan matsaloli a addini ciniki da rayuwa kuka ce ciniki da amana wannan mazu'i ne da ina gani zama irin wannan ya mai kaɗan kuma babbar matsala ce ga almajiri irina gingiman malamai kamata tattauna wannan matsala to amma wato abinda ba a samu duka ba bai kamata a rasa duka ba haka suka ce ma la yujadu kulluhu la yutraku julluhu ciniki da amana abuwa ne guda biyu amma ka kulla musu alaka da wawul afaf da a ƙa'idar arabiya sukan ce al'afafu yufidul mughayara idan ka ce sharibtu shaya wal asira tonan shayi da kuma ainihin al'asir ne al'asir wato kawai kamar ka ce lemo misali tare da al'asir duk abin da za ka sha shi wanda yake kenan abu guda biyu ne shayi da asir sun yi tarayya wajen abu ɗaya wajen sha abin da ya kulla alaƙa tsakaninsu wawul afaf da haka suke ce al'afafu yufidul mughayar da haka idan ka ce ciniki wani abu ne da rayuwa ko da amana wani abu suka haɗu to ai dalili shi ciniki a rayuwa ake gudanar da shi kuma amana ita ce alƙalin ɗorewar ciniki nagartacce in ta samu amana ko ciniki ruɓaɓɓe mai ɗoyi tambaɗaɗɗe hargitsatsai da malmalalle in amanar ta lalace da haka ciniki a cikin sura mai lamba biyu aya mai tan da saba'in da biyar albakara Allah ya ce daidai mahallin shahid wa a hallallahu albai'a wa harramar riba shikin Allah ya halatta albai'a ciniki ya haramta riba kina kaga wani nasi ne kan ciniki Allah shi ne wanda ya sanya mu ƙasa zalulan فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور سورة الملك آية من لما قوم الشابية kuyi tafiya a ban ƙasa ku ci daga arziki malamai suka ci ciniki da kasuwanci ake ji albabar cikin tafsir a cikin sura mai lamba 62 aya ta goma fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah ai ku yi kasuwanci ga sunan da yawa cikin hadisin imamu turmizi hadisi muhassan annabi sallallahu yana cewa at-tajir saduqul amin a wani lafazin yuhsharu ma'a siddiqina wa shuhada at-tajir dan kasuwa as-saduqu mai gaskiya ku kalli magana a wani lafazin al'aminu mai amana, kaga amana ta zo. To za a tashin kyama za a tashe shi tare da siddiƙai da masu mutuwar shahada to nan ne babbar maganar a kasuwanci muna amana muna gaskiya muna kamanta daidai to ilmaha inda rabbi fi kitab la yadullu rabbi wala yansa idan ka ce ciniki to shine albai'u washira albai'u washira saya da saidawa amma masana harkokin ciniki idan ka shiga cikin ilimin commerce sukan ce ciniki a karatukan da muke a jami'o'i suna cewa harka kan kaya da kuma hidima haka suke fassara ciniki kayayyaki da hidindimu haka ne ko? wato goods and services don na fita muku balo-balo in suka ce ciniki suna nufin goods mai goods kaya misali wannan wayar ai kaya ce to ka ɗauki wayar tunda ita kake so ni kudin nake so ciniki kenan to mutumin da za a ɗauke shi aiki a ma'aikatar ruta a ma'aikatar ruwa a kaza-kaza asibiti fa shi ai ba kaya bane suka ce a shi ma kaya ne wani kayan ilimin da yake da yake da shi services hidimar da yake bara ai ciniki ce suka ce daga idan kana magana ciniki hatta wanda ke karantarwa a secondary a primary a jami'a mai tuka mota dukkan su ciniki suke yi saboda kayan da suke dauke da shi ilimi da fasaha da zalaka da suke da ita da ake bukata za su yi a biya su a wata shi ma ya ciniki ne da haka yadda zan ɗauki kaya in sayar haka shi ma ya ɗauki fasaharsa ya kai inda ake bukata alaisa ka zane? haka lamarin da haka sai ka faɗaɗa mafahim na ciniki a wannan da'ira da wannan ma'ana mai faɗin gaske fayye tun da yake haka ne kowa ciniki shi ne wato albai'u wa shira' to dole sai mun faɗi rukunin cinikin nan guda shida ina ma kuna da alƙalumanku ba za ka amfana wajen karatu ba inda ya kayi zugun kana kallo kawai mai kwankwaɗin roman karatu shi ne mai rubutu in ne magana na tashi aka ce mai faɗa ka ce ne wallahi na manta ne ma ya ce wanda ya rubuta shi ke cin fa'ida da aka suka ce ma kuci ba ƙarra wa ma hufi ba farra rubutacce tabbatacce jiyayye gudajje hausa ce rubutacce tabbatacce jiyayye kawai gudajje ku saba da wannan al'imamu shafi'i rahmatullahi alai wanda aka haife shi a gaza ko ka ce gaza garin da ake fitina na ayin ana kan shi goma shafi manyan mutane shekara ta ɗari da hamsin aka haife shi a shekarar da al'imamu abu hanifa ya rasu yana yaro baban shi ya je kasuwanci ne a wurin sunan baban shi idris ibn shafi ibn usman shi zai zai a shafi'i ɗan makka ne ba ƙorashe ne ba mubbali ne ba hashi mai dangin manzan Allah ne maman shi fatimatu binta abdullahi al'azdiya ta shekaye ba zan barka a filastin ba yana ɗan shekara biyar ta ƙuƙuta da kwabo da taro da fataka da nai irin kuɗin da in kun san nai matasa ba ku san nai ba mu mun ga zamanin nai da taro ko kuma abota kwandala ne kwandala mai na take yanzu sai ta ɗauke shi ta mai da shi makka ta ce ga gidan kakanninka abinda nake cewa a wurin cikin ɗan ƙaramin lokaci shafi ya tara karatu to shi ne yake cewa cikin hanyar da na bi na tara karatu rubutawa nake shi ne muhallin shahidin har yake faɗa a waƙa ya ce al'ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wafiqa فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة يتي علمي صيد أي كاين فروتا in ka je jeji ka farauto barewa ko mazo ko gada ko zomo ka zo ka bar shi a kofan gida in aka sace laifin waye yace to ilimi kenan in kana son ragon ka na layya ka yanka abun ka daure shi ta bakau ta taf ran sallah sa mai wuka ka sharbani nama in ka bar shi a waje zai bace to haka ilimi in ka ji kawai farar an tashi baka rubuta ba you are at loss suna ba ku shawara a duk majalisai da malamai ke karanta ku saba da hikimar rubuta la'alla abinda malamin zai faɗa kila baka taba ji ba sai wannan lokacin ko ka ji ka manta an tuna maka to baka rubuta ba ya sake baccewa kuɗin ka baka wasa da kuɗi kaiwa kake yasa baka boye karatu abinda ka boye wannan ka rubuta na tunatar da ku ne nan kuma kace ai na dauka a waya waya ka dauka waya na gamuwa da kanjamo akwai kanjamo din wata virus viral attack sai muga ta faɗi cin na kaka da kyankyaso in ji masu magana amma rubutacce tabbatacce documented assimilated aka suka ce tsayyau menene ciniki ai na yi bayani saya da sai da ciniki na bukatar sharaɗi guda shida kuma na da tsari da in ne zan tambaye ku kila zan ce na ce sharri shi da ku kawo in kun faɗa mu ɗora in kun yi shiru mu yi addu'a mu tashi to da Allah a rike mu ma'anar irin wannan manhaji na karatu shine a dinga rike mai malaman mu ke faɗi an gane ko ciniki na bukatar sharadi na ce da ku farko alba'i'u sai an samu mai saidawa shine alba'i' saboda duk duk yanda ka kai ga son kaya kaya ba zai sayar da kanshi da kanshi ba haka ne dole sai mai sani shine alba'i' shi kuma alba'i' ina da sharuɗa an yakuna malikan lisil'a aw an yakuna ma'zunat tasarrufi ya mallaki kayan nashi ne ko kuma a'a an yadda ya tasarrufe kan kayan dila ne an amince da shi yana sai da kayan ne a madadin wani ta yi zan zo kan ce wannan wayar ta waye ba sun na ɗauka wa zai sai waya a ta wace dole zamanto na mallaki wayar nan na mallaka ko saya ne na biya ko bashi na ci zan biya amma dai ta wace ne wannan sharaɗi kenan na alba'i أن يكون مالكا للسلعة أو أن يكون معذون التصرف أما إذني أفهمتم؟ طيب sannan sharaɗi na shi wannan alba'i an ya kuna baligan aƙilan rashida ya zama to baligi ne ta yi zan jin yaro ɗan shekara biyar mai ciniki da shi kasan na sai ka sana shekara biyar yaro ina ma ka ce ya kai shekara bakwai ya fara mallakar hankali misali ko kuma je ka baligi ne amma mahaukaci ne kai tuniki gun mahaukaci na ko ya zamanto kayan tsintuwa ne a yau kayan tsintuwa ka yi cigiya ma shekara guda alba'i'u sai ya zama wannan kuma ba a ce a ciniki irin na musulunci alba'i' a ce dole ta zama musulmi la wadda ya kone kafirin wadda ya kone yahudiyan annan salsan bai ciniki da yahuda madina ya ciniki da su kenan bai sharaɗi ba ne sai dai al'afdaliya an tashtariya wata bi'a min al-muslim ka sai daga musulmi saboda ni na fi sha'awar bakin da ke faɗin la'ilaha illallah tsakani da Allah ni ya samu kuɗi na ɗauki kayan shi don ba na gaban kuliya in ji gardawanmu a kusan na gaban kuliya tunan shi ne kuma ba sharaɗi ba ne shi alba'i ka ce dole sai ya kasance namiji ana iya da mace to sai dai ka mai da hankali mace ta zama to tana cikin ihtishami cikin hijabi ba zai ki zo ki ce kin bude shago a pz kawai kina dariya la ake musulma ce kina da sakafa ta musulunci manta da masu ƙaryar wai yancin ya mace women power empowerment yahudawa ne ki zama cikin lullubin jikinki a cikin sura mai lamba 33 aya 56 mai Allah ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'zin wa kana Allahu ghafurur rahim ya kai annabi ga yawa matanka da har inda Allah ta'ala ke cewa su rufe jikinsu shar'in nawa kenan na nawa alba'i na biyu almushtari mai sayo mai saya dama an ce saya da sayarwa ashe mutum biyu ne wa za a saya daga wurin shi to wa kuma zai saya din mai saya shi ne almushtari yawa to dole sai an samu wannan rukuni ne in ka so ka ce sharadi amma na fi son ce rukuni a cikin ciniki dan aka sabon mace tsakanin rukuniya da shartiyya idan ka zurfa nazari a cikin masail na fiqh tayyib dan haka nan dole ne a sami al-mushtari shi wanda zai sai kaya saboda duk zakwadidi na mai son ya sai da kaya ba zai sai da babu ba ko zai yi na fito da kaya ba wanda ya taya gobe ba wanda ya taya na saki fito a gobe san can zauri aiko to dole ne sharadi na biyu a sami almushtari shi ma ya zamanto mai hankali shi yasa waɗanda suke ce da yara kai je ka shago ka je ka ce a baka lifton a baka kaza kaza sai su aiki yaro ɗan shekara kusan uku ije ya yi musu shirin ce ka koma ba haka bane ai kuke da laifi kuma mai hankali ba eh wani lokaci wanda aka je sayan kaya in bai sa tsoron Allah ba in ya ga kuɗi sai kwace kudin ba ana samun haka ba ko ya ba yaro ƙasa da kimar kudin in yi so sai ya gudu a cika koma in kuma ba zai same shi ba shi yasa shi wanda yake zai sai kaya abu ne muhimmi ya sifatu da sifofi da kai da ka gan shi ba za ka mai wasa ba kun fahimci da kyau shi ma ba sharadi bane sai ya zama musulmi la to dole ne yanzu misali ko a kasuwan ku ce dole sai mutum sai kayanka kirsa ma yazo mai bautan kadangare zo na da kadangare shi ya zo da ciniki ya sai khalas magana ta kare inta halkala kuma abinda ake ce ma ciniki shine me suka ce ainihin tahawulul manafi' wal asnan ko kuma tahawulul malakiyya an tariq at-tabadul al-mutawafaq alayh canji da ake samu kamar yaya canjin kuɗi daga aljihuna ne mai bukatar saya kai kuma canjin kaya daga wurinka ya zo gare ni saboda akwai hajatun mutabadala ina da bukatar kaya kana da bukatar mai kuɗi ko ba gane ba ne to wannan shi ne sharaɗi na nawa na uku asila commodity dole sai an samu kayan ciniki kuma saboda ko da ga mai saya ga mai saidawa babu kayan ciniki ya zama wasan yara ina mai ka ina mai ciniki ina mai saidawa ana ce gani ina mai sa gani me za a saya babu komai a'a ciniki ya kullu to dole sai an sami abinda suke kira as-sil'a in ka so ka kira shi al-masmunu abinda aka yi masa farashi dole ne a samu kayan ciniki mai saya mai saidawa abinda za a saya ba na baku misali da waya ba yanzu waya a nan albayu ce almushtari ce asila ce eh na'am don kayan ciniki ce to ka'idar kayan ciniki ya zamanto shari'a ta yadda da shi misali ba za sai da alade ba mu dai musulmi ne ba rom ko kallanta ba maso ba za ka sai da kwaya ba direban da ake samu kuwa in dai kana son ka zauna lafiya da Allah ba za ka sai da sanasanai na banza ba al-aflamul jinsiyar ibahiyya a'udhu billah haram kuma za ka sai da kayan sata ba sai tsotsayi da ka gamu da shi baka san na sata ba ne aka sai da maka to nan kuma ka mai da hankali wata ran za ka shiga raga in baka mai da hankali ka tabbatar da halaccin me kake sai da na fata an gane ko sannan kuma ba a yadda a yi ciniki irin na kasada ba shi ne bai ulgharar ka cewa ne tun da na taso ni a gidanmu sarakan harbi ne wannan tsuntsuwar da ke sama mu yi ciniki ka biya ne in soke kudi a aljihu zan harba maka ita bahaushe ma kan ce kasada cinikin tsuntsu to ba zaranin ba in kuka shiga kutubu na fiqh mu akwai ciniki na kasada ya hada da mutum ya zo ce to wannan mangoron ya banye mangoron nan gaba daya kai wajen 500 ne ko da dai bai nuna ba tukun duk na sai haramun tunda ya danye ne mangoron in ya tashi bushewa akwai yiwuwar abin da suke kira ja'iha annoba ta faɗa mangoron ɗin ya ruɗe a zo kuma ana wallahi tallahi to a taƙaice sil'a kayan ciniki ya zama yana da waɗannan mai sharuɗa ɗin la'alla mu koma kan sharuɗan a sil'a muka zo magana kan forex trading da ake yanzu ciniki a yanar gizo ya shigo duniya yau da yawa da yawa kuma ba ma binciken masail fiqhiyya al-mu'asira wannan ana kiran su qadaya nazila al'amura ne sababbi kuma dole a bude mas'aloli na fiqh Allah zan samu ruwa jazakumullahu khair dole jazakumullahu khair dole a samu mafita daga duk abu wanda ya taho sabo jazakumullahu khair kar a ce za a bar shi kawai saboda addinin musulunci ba abu ne ke kamar yanzu ka dauki misali menene hukuncin a tafi asibiti likita ya dauki na'ura ya gwada cikin ya mace scanning machine ya tabbatar maka cewa ɗa namiji ne ko mace ba a yi magabatan ba su da wannan kuma ya ce da kai matarka za ta haifi ɗa namiji har ma ya gaya maka ranar da ake tsamanin haihuwa suna kiran shi EDD me matsayin wannan kaga abu ne na zamani menene matsayin mutum ya je ya ce matar shi ba ta da ruwan nono ya je asibiti kasashen da suka ci gaba suna wannan suna kiransa milk bank bankin madara sai ka je ka ga wato nonon mata malam an tace a cikin kwalabe an gyara su rerab ka ce ina son wannan nonon a ɗauka a ba ɗanka me hukuncin wannan Sheikh bin Usman yana cewa haramun ne Sheikh bin Usman yace domin akwai yiwuwar idan wannan yaro ya sha wannan nonon wata ma ta sha shi su hado a waje aure tsakanin su kuma kai ka san haramun ne ka aure wa akhawatukum min ar-rabaa a fahimtum tayyib da haka ya jama'a mun ce al-ba'i' al-mushtari menene kuma as-sil'a na hudu as-saman as-saman dole a sami wato kuɗi farashi wanda shi wannan farashin shine za a bayar a ɗauki kaya to ai ai ai ai wani lokaci a baya wani zai ce to ni gaskiya ruwa nake so ba lokacin babu kuɗi shi kuma ce to ni ba ruwa nake so ba gishiri nake so shi ne cinikin ba ni gishiri ba kamanda trade by bata ya halatta a yi yanzu trade by bata na tambayar ku ko yan kasuwa ne ya halatta a yi cinikin gishiri in ba kamanda misali wannan kasuwa ta ku ina fahimtar abubuwa da yawa kuke saidawa Allah ya sanya albarka ciki to sai wani ya zo maka da wani kayan da kace to ni ba da kuɗi yace na ba da kuɗi to ni ina son kaza kace to dauka ni kuma ga kaza ya halatta to mu aje amsa sai daga baya a'a ya hakuri sai daga baya kuma kai zan tambaya ka faɗi dalili insha Allah daga baya amma a yanzu tukun sannu sannu alba'i almushtari al-sil'a as-saman kudi sannan kuma sai na nawa arriba yarda kamar yarda kamar yarda suka ce baya halatta ka zo wannan ruwa da ke cikin gora ka ce ruwan nan nawaye aka ce nawa ne na yin labai sai dai ba na saidawa ba ne sai ce a an saya an ɗauka ga kuɗinka baya halatta tunda ya gaya maka ba na saidawa ba ne kai kuma ka ce to an ɗauka ga kuɗinka an ɗauki kayan to ai bai yadda ba ai wannan ciniki cinikin ɓatacce ne in ka tafi da shi ka tafi da haram ko da an mai tilas ya ga tokare hasara ga kayan ɗauke ba kuɗi bari ɗauki kuɗin an zalunce shi da aka an samu nawa kenan ku faɗi biyar ɗin nan na farko na biyu na uku sil'a na hudu a saman na biyar ci za kuma lakhir na shida a siga siga maganar da da ita ake kulla zaren ciniki misali kamar ya ce bikam tabi'u li hadhihi sil'a kaga siga ke an fara nawa zaka saida min wannan yace da kai abi'uka hadhihi sil'a bi kaza naira kaga ita ce maganar da ake kulla mai ciniki dole sai da wannan ai siga kenan to amma a kiyayi to nawa za ka ta sai kalle ka da kyau ce to in gaya ma gaskiya? ok wato yana da gaskiya yana da ƙarya kuma neman shawarar ka yake ya gaya ma gaskiyar don Allah ba a wannan? me kawo wannan me kawo na a cikin Bukhari nusta zana cewa البيعان إذا صدقا بورك في بيعهما أمانا حديث وإن كتبا محقد بركة بيعهما في معنى الحديث masu ciniki idan suka yi gaskiya suka yi kwalo-kwalo suka yi gaskiya Allah zai albarkaci cinikinsu idan suka yi dungu da ɓoye-ɓoye Allah zai goge ya ƙoƙe albarkacin nikin nasu. Turka shi, Allah kaɗai san adadin waɗanda ake goge albarkacin nikinsu a yau. Sai ga shi an tara kudin ba albarka, saboda an aji gaskiya ne. To, sigan nan muhimmiya ce. Wani zai ce, to, ah, to, wannan yana kiransa musawama, laifi na yi musawama? no za ka sai da ai ba laifi ba ne ai tambayar ka yi ko ba ka to in so samu ne ka ce da shi wani ni na sai wannan goron ruwan naira biyar ne kuma zan sayar naira bakwai ne abinda nake nema riban nawa me laifin amma sai ya kalli zubin ka tukun ya kalli motar da kai fakin tukun ya kalli takawarka ya kalli karin hularka har ma ya kalli ya kalli ya kalli ya kalli wai me ya same mu ne wata ku sai dauko wuka zabgegiya ba wuka yanka ba wuka yankan ci ne shi to alhaji wallahi saboda kai ne kuma ƙarya yake abin naira goma sai ce to kawo naira arba'in kai kuma sai ka ji kunya ka ce da shi naira biyar sai ka ce to da Allah kamar mu naira 25 mana kaga shi duk inda ta fadi sha sai ce to wallahi to dai to da to yanzu ai yanzu ai munafikin Allah wannan abun ya shigo cikin mu da yawa a cikin sura ta tara aya 119 Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin a cikin hadisin Bukhari da Muslim mutafaqun a hadisin Ibn Mas'ud annabi sallallahu ya ce alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-janna wala yazalu ar-rajulu yasduqu yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah menene siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujuri wa innal fujura yahdi ila an-nari wala yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah ish kadhaba نسأل الله أن نكون من الصادقين ونعوذ به أن نكون من الكاذبين عرفتم؟ تو موسى من شروط نوى يا جماعة البائع المشتري السلعة الثمن الرضا الصيغة to waɗannan abubuwa guda shida dole ne awwalu ma yajibun ciniki ne kafin ya kullu sai an kulla su kafin ya tabbata sai sun tabbatu sun tabbata kafin ciniki ya kankama sai sun kankama saboda muna magana ne kan karantarwa addininmu ba son zuciya ba to ya ku yan uwa wannan kenan ciniki kafin da sake koma kan ciniki to sai na koma kuma kan amana mece ce amana amana ya Allah babban abu ne a cikin sura mai lamba takwas aya ashirin da shida, Allah san yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allaha war rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun aya ashirin da bakwai afan ba da shida ba wato kar ku ci amana tsakaninku mahallin shahid amanatikum a cikin sura uku, can ƙarshen ta إنا أرنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جعولا أمانة الله أنبت أنا شو الله تنبار أمانة لك أسا لسما لدوته malam sai suka ji dauka suka ji tsoro sai mutum ya dauka kuma dama shi mutum zaluman ne jahula mai ɗan karen zalunci mai ɗan karen jahilci dama an sifata mutum da sifofi na kasawa guda uku zaluman jahula ajula sannan kuma menene na'am ba'ifa zaluma jahula ajula ba'ifa anan ya faɗi guda biyu inna kana zaluman kuma ya ce hulkal insanu wa kana al-insanu wannan annasin qur'ani ke to dan haka nan amana kenan kuma ita amana daga ita ne ma ake kiran sakatare al-aminu warai naka ce secretary da larabci sun shi al-amin domin shi ke da amanan takardu na sirri na tafiya yanzu ko kunan kungiyar yan ka tabbata kuna da kungiyar ta yan kasuwan ku misali a tsammani na to sakatare shi ke rike da kundin sirrin ba a ba kowa sakatare sai amintacce saboda sunan sakatare shine al-amin in ba amince da za ba shi sakatariya ana kiranta amanatu kwarai kuwa ina fata an gane ko to kuma daga amana ne ake samun al'amnu security Allah ya ambaci security misali ka ɗauki sura mai lamba shida aya mai lamba tamanin da biyu. Allah ta'ala yana cewa allazina amanu walam yalbisu imanakum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun an'am kenan aya 82 wadanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba suke da al'amno security na kaga amana ce da aka rasa amana ai kaga an zazzago wa mutane bayan Allah bom a tudun biri tudun biri ake cewa ko a igabi haka kawai tsabar zalunci da tsiyataku na sojojin ƙasar nan kana ɗauko wata magana ba wata magana a ciki take ai cin kashin yayi yawa ban san yankin da za a yi musu haka a ƙasar a zauna lafiya ba sai arewa da muka zama miskini saboda an rasa amana babu shugabanci tsayayye a tafiyar addinin babu shugabannin duk sun rarraba can zuciya rarraba su da ƙaryar abin nan wofi haka sarakunan haka siyasar wannan matsala ce fa ina da tawon arewa tsaye wannan za mu koma ka wannan magana amma abu ne wanda yake current yana trending jinin bai bushe ba tuko haka kawai kai wannan a kudu da zauna lafiya kai Allah sarki arewa muke da yawa muke da komai amma kallon da muka zama kamar kiyashi na is a mistake irin wannan rashin mutunci haka kai abin da ban tsoro Allah ka gyara mu arewa ina kuke ina arewa yan mazan jiya ina so Ahmadu Bello mazan kwarai ina so tafawa balewa sun tafi ina su sarakunan mu da waɗanda suka san kishin har yanzu ma sarakuna din tsayayyu amintattu nagartattu ba za ka rasa siyasa ma akwai nagarin malamai sunan suna ta aikin ba dare ba rana ba su tsaya ba amma abinda muke cewa idan amana take har yau baka ji wani matsayi tsayayye ba wani mataki takacce ba wani wata magana magananna ba tabbatatta gyararra da za ta ce kai enough is enough. To kuma masu magana suna cewa man aminal uqubata asa al'adab wanda san ya amin wanda ya gamsu da komai babu komai zai ci gaba da abin da ya gara mani man aminal uquba wanda ya gamsu da ba uquba da zai faru da shi to asa al'adaba sai ya muna na mu'amala ya abin da ya gara ma na ɗauko muku wannan ne kawai a matsayin ribar ƙafa kafin inda hali na koma kanta alaƙa ce a shai'u bi shai'i yuzkar amma gabar maganar na muku magana kan amana in aka rasa ta wallahi rai zai tafi dukiya za a sace ta komai zai wargaje babu jin daɗi saboda an bar amana yanzu ko jikinka ne akwai amana idan ka hana ma abinci jiki abincin da yake bukata sai yunwa sai yunwa haka in ka ba jiki abincin da ya fi ƙarfin shi baya bukata zai gamu da ciwo saboda baka da balance baka da tawazo amma idan kai daidai magana ta ƙare hatta a jiki akwai amana idan ka hana ido barci ba gaira ba dalili kuma Allah ya ce waje alna naumankum subata to ai baka ba ido haƙe shi ba nau'i na rashin amana ne a takeice amana malan ita ce jigon rayuwa la dina liman la amana talahu babu addini ga wanda ba shi da amana to in kana son amana kuwa to daga cikin wuraren da ake son a ga amana na garawa wallahi fagen kasuwanci shine a wuro ma yaji saboda shi fa kasuwancin nan abu ne wanda kullum sai an yi shi wani malami yana cewa mu muna gani ya kamata kullum a dinga magana akan albuyo duk littattafan mu alkutubus sita suna kitab albuyo fikin mu na malikiya da muke karantawa tun daga ƙasa akwai buyo ishmawi lahallari na'am askari ka ɗauka risala ta alkhairawa ne mudawwana ta ibn al-qasim na'am mukhtasar khanin shaykh khalil isaq bin khalil al-kutub al-fiqhiyya al-malikiyya abin zazzau nawa malami suka karantar da mutane ta fannin suna da yawa ko suna yi har yanzu na je ka faro ka gani kaga inda ilimi ake baje shi so magana kwali suke ba ka zuwa baka madarar karatu kage ta magana kwali je ka Kano cikin binne nan can wurin in ka je lungun madabo ga malami ake shingide yana ja maka motar sa kusan da ka madarar karatu ba karatun syllabus ba an ce mu haddace UC UC kuma na UC da ya haddace UC yaro ta jaraba ya manta ina UC shi ma ya manta da UC wannan karatu ne min khilafin ila khilafin biniyatin sadiqatin mutajazziratin mutaassila arabtum tayyib to amana a cikin wata ruwaya da ba na iya halatto larabcin cikakke sai dai fasaran tabbataccen ruwaya ce za a zo da wanda ya ci amana ranar tashin kiyama a nuna mai amana da ya ci a ƙarƙashin jahannam a ce inzil fi ƙari jahannam litaftakhri jaha shiga cikin jahannama ka je ka ɗauko amana la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an riga an bar duniya ba dama ka koma ka gyara lahira ta riga ta zo ya Allah haka zai ga wannan amana ya san rana kaza ga wata kaza a kasuwanci ci amana a gida ci amana a ma'aikata ci amana ya mance ahsahu Allah wa nasu Allah ya rubuce amma sun mance malam yace wa ayyaman asaita Allah fiha wa qad hufizat alayka wa anta nasi kwanaki da yawa da ka sabe Allah kai ka mance an rubuta yace fa kayfa tatiqu yawm ad-din hamlan li awzar al-kaba'ir karrawafi ta zaka iya yin gamo ka kinkinin manya-manya gingimaren gingimaren zunubai din nan ta yaya za ka iya haka Allah ka suturta mu wa munna alaina yau mai yankashi fulgita bi satri khatayana wa mahwil jara'ib in ji malam yace Allah wa munna alaina duk ku fada wa munna alaina wa munna alaina yau mai yankashi fulgita bi satri khatayana wa mahwil jara'imi amin ya rabu yake cewa ya Allah wa munna alaina Allah kai mana baiwa ba don mu isa ba Allah kai mana baiwa Allah kai mana kyauta yawma a ranar da yanka shiful ghita asiri duk zai bayyana yawma tubla sara'ir to Allah wannan ranan kai mana alfarma ba mu da aiki mun tabbatar da kasawan mu ومنا علينا يوم ينكشف الغطاء بستر خطايانا ومحو الجرائم هكما لفدا cikin waka ko sake fadi wa munna alaina يوم ينكشف الغطاء بستر خطايانا ومحو الجرائم يا الله kai mana baiwa ranar da asiri zai tono bisatri khatana ka rufe kurakuran mu ya Allah zunuban nan Allah ka rufe karka bari a gani duniya ka sassa mu kar mu kunya wannan ranar ya Allah da mun yi imani da kai mu imani da annabin mun wahala kan binka a duniya alhamdulillah an zage mu an cuce mu amma da ba kowa ba amma muna nan mun ce Allah nan dai Allah nan dai annabin nan dai annabin nan dai ya Allah muna tawassuli da wannan ka dube mu wasu sun jiya maka baya fa mu jiya maka baya ya Allah to shine ce wa munna alaina yawma yankashiful wifa bi satri khatayana wa mahwil jara'imi a goje kurakuran mu amin in wa masu albarka za a ce da shi wannan mace amana sauka malan haka zai zura cikin jahannama la ilaha illallah roƙon da muke ma Allah ko ganin takarmi Allah ba shiga cikinta ba a cikin aya mai lamba 192 a sura ta yace rabbana innaka man tudkhil an-nar faqad khadayta wama lil zalimin min ansar Allah duk wanda ka sa wuta ka gama da shi eh wallahi az-zalimi ba su da bai ce muku kyale az-zalimi a su tsaye su kyale su da munafikan da ke goyen bayan su akwai mutubul as-sara'ir ai amana aka ci ko to kuma za a zai Allah karka samu ci amana to da haka haka wannan mutumin zai shiga wuta sai ya je zai kama amana sai ta kasa annabi ce haka har abada har abada to malam ya za ka yi wasa da wancan lokaci saboda 'yan kwanaki na rudu na duniyar nan in ka shiga na shiga muka shiga kabari za mu shekara na kafin mu fito kasan shekarun bar ma Allah kawai shekara ɗari wa ɗari biyu wasa kake ɗari uku a kowane fi shekara miliyan a ban ƙasa yanzu ku wai suna da shi tun kafin a yi wani birni mai suna zare wani birni shekaru ake mutuwa ƙasa ke lakumewa kuma suna nan a aje a adane a kintse kowanne Allah ya san da shi la ilaha illallah ya arhamar rahim wanda zai wanke ka yana nan Allah ya san shi mai wanke ne yana nan ko ban san shi ba Allah ya san shi lilkafanin da za a nade ka yana nan ko mai sai da shi bai zo kafa ba shi ubangiji ya san shi ilmu ha inda rabbi mai cewa a zuba ruwa a cewa duk suna nan anna'ashi da za a ɗauke ni da kai da ke da mu da duk suna nan ilmu ha'il da rabbi fi kitab la ya zullu rabbi wa la yansa da ka dan me zan yi wasa da wannan to amma shedan ne wallahi kai ta maganan sai ya buge ka ya buge ka ka ja shi ya ja ka ma inda zaka rike amana rike mun dau mataki shi dai Allah ya riga gaya maka wala saddannakum ash-shaytan innahu lakum adum bil shura ayat 62 inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashab as-sa'ir sura 35 fatir ayat 6 alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin sura mai lamba 36 wa haka na suratu yasin haka za mu cin amana din to amana mu sake dawa hawa hawa ce akwai amana tsakaninka da Allah ka tsara dokokin shi al-imam Ibrahim ibn Adham wataran yana tafiya a birnin Basra sai ga mutane suka ce a ga Ibrahim ibn Adam sai suka yi sauri suka je wurin shi suka ce ya imam muna roƙon Allah amma kamar Allah baya amsa addu'ar mu sai ce me kuka ce Allah baya amsa addu'ar ku ba ku ji Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah bai faɗa ba suratu ghafir surata 40 aya ta 60 sai ce to in dai har Allah baya amsa addu'ar ku to kuna da matsaloli ne da kazanta guda goma ku ji su ibn adham ya gaya musu wannan magana kusan kusan kusan shekara dubu da suka wuce yace in dai har kun fahimci Allah baya amsa addu'ar ku kuna da matsaloli guda goma ne da na kalle su naga duk suna cikin mayo ya ce da farko kun ce kun san Allah amma ba ku sauke haƙƙi shi kuna cin amanin dokokin ubangiji a su bayi a yau akwai masu a'udhu billah babu daɗin ji akar mukul akwai masu cin jariri don su yi kuɗi don su yi siyasa cin amana ne akwai masu keta dokar ubangiji kawai ba abin da su misali to shari'a shikenan ko ne shari'a akwai masu faɗin wannan maganar ko musulmi ne akwai masu dakon kayan kafirai su kawo cikin musulmi suna son su mai da shi abin ayi aiki da shi sai an ce da su ku mai da hankali akwai makirci sai su rikice saboda kuɗin da za su samu to haukace ana muku magana ku dubi abin cikin yanzu ku ɗauki misali magana ke da magana duk wani shiri da aka ɗauko daga america daga turai wanda ke ɗauke da kalmar empowerment women empowerment kalmar empowerment ƙasashen turai suna da cibiya mai suna eige eige european institute for gender equality haka suke kiran shi shiga cikin ainihin intanet ka tambaye su what are the components of women empowerment guda biyar ne suka ce abu biyar suke tabbatar da ba mace power daga ciki dole a tabbatar mata ta yi abin da ran take so kada wanda ya tanka mata a cikin gida haka ma a wajen gida za shi ta sai ku ɗauko wani shiri na ilmantar da mata ko kuna yi ne tsakaninku da Allah musulmi amma akwai dafi kuma yi da hankali shi ne wata electar da na yi na tsokaci don mutane suka rikici oh saboda kuɗi ko saboda shiri na bankin duniya bankin duniya ka rasa kuɗi shiga san ko microfinance bank ne ta wuda sai ka yi rikici sai abin da nake nufi ke ina nufin irin sai ku ɗauko suna magana wai daga cikin empowerment gender equality duk ɗaya ne mace da namiji ha to mu a gidan musulunci namiji da mace ba ɗaya ba ne ɗaya ne wajen fuskar imani inna akar mafadar asfabu amma da bambanci yanzu kai kana daukan ciki ne kai ka kana shayar da nono ne kuma sai ka ce mata wallahi ban yadda san equality je kai equality ko da inda Allah aje shi waye ke cerewa da buwa da kudin makaranta ba namiji ba to sai waɗannan yahudawan kafiran suke cewa a Allah bai iya ba haka suke faɗa ma'anar sai su ɗauko su kawo cikin musulmi sannan sai ku bi su ɗuwa kuna da ilimin boko shirme ana raba ku da kai kuna naɗa gamo ga abin da muke nufi akwai wanda ya kai musulmi ci gaban ya mace ne nana aisha na faɗa hadisanta dubu biyu da ɗari biyu da goma aisha kawai me yasa ba ka celebration ɗin wannan ga women empowerment ɗin amma kamfanin na empowerment guda biyar ne na gaya muku ɗaya ne kawai yarinya ta yi duk abin da ta ga dama sai ja baki aisha ungwazo mace farko a duniya barin tambaye ku wace ce wanda duk ya san naf ta farko a duniya wace ce wace ce ya ra'aisha ga yamin sunanta ba ita wace mun gode kai kokari maryam mun gode ba ita wace wace ce naf ta farko ku ga yamin naf n u r s e wace ce wanda ta buɗe nursing home a Madina duk duniya musulma aka fara samun nan na tambaye ku wace ce to in ba ku da wannan ilita za ku tinkari waɗannan masu ɗauko dakon kayan Yahudawa su kawo cikin musulmi ba su sa rariya sun tace ba kuma suna son aiki saboda kuɗi suke samu a tunato ta akara mukum Allah to dan mu ci gaba sunanta Rufaidatu bintu Sa'd al-Aslamiyya al-Ansariyya na na Rufaida ‘yar sa'ad, ‘yar madina tsakaninta da manzan Allah shekara hamsin sallam. Shekara hamsin annabi girme ta, amma ta san shi ya san sallallahu Ita ce ta yi masa'ad bin Mu'ad magani lokacin da aka tsinka masa wannan igiyar a yakin Khandaq. Annabi ce je ki masa nasin ya ke Rufaida. Amma abin da ake gaya maka nas ta farko ita ce Florence Nightingale tsakanin Nightingale 'yar Ingila da nan rufe da shekara 2,200. Abinda nake cewa hikimar shigo da wannan, wato shigo da abu wanda yake ba shi da alaka da mu, illa suna kawai, sannan mu kasa tsaya mu musuluntar da shi, a roɗe ka a yaudare ka. Kuna fahimta ta ko? Saboda haka, wato amana kenan a yadda take a tsarin addininmu da kuma karantarwarmu da kuma inda aka dora mu amana don mu sami ainihin makama sosai sai shi wancan malami ke cewa cututtukan guda goma ne ibn adham kun san Allah ba ka sauke amana shi ba na farko kenan ko Nabi ya ce kun ce kun san annabi Muhammad amma ba ku abin sunan shi aka gaya musu. Na uku, na uku, kun yadda ƙur'ani littafin Allah ne amma ba shi ba ne tsarin mulkinku. In ya faɗi wannan magana a wancan zamanin, to a yau abin da ke faruwa ke, yaƙa ƙur'anin ma ake yi ko yara 'yan matan da suka haddace ƙur'ani a zariyar nan suka rubuta shi waye ke celebrating ɗinsu waye ma damu da so shi ba shi ne ilimin da ake ne ma ba shi ake nufi ba haka suke ne ba shi ne girl education mata wannan muke ba ko ba da ba mahaddata ne a garin har rubutawa suna yi a zariyar nan ga suna a kano amma waye damu da so ba shi ne ba ilimin sai ka iya turanci wai kuma ɗan boko sai ya rikice tafi kan wannan shirmin sai ta maka turanci kamar zakara bai zai karanta maka fatiha mai rai ba a buɗe shafi a intanet suna ta hayaniya a turancin banza kawo nasi kawo aya abin da bugawa ana shirme sai in an ɗauko kwangila wani ba ce kaga malamai suna su sume da hannun agogo ba aya mu hannun agogo ne muke turawa gaba kai ne baka gane ba saboda haka ibn adam haka yace da su na nawa kenan na uku ko yace kuma kun san shedan abokin gaban ku ne amma kuna da shi me muke ciki a yau na hudu yace kun san mutuwa gaskiya ce amma ba ku shirya mata ba na biyar kenan ku na shida kun san wuta gaskiya ce ba ku guje mata yadda ya kamata sai na nawa kun san aljanna dahir ce ba kwa neman ta da gaskiya surutu kawai kuke sai na nawa kun san arzikin Allah kuna cin arzikin kuna masa butulci bakin kaza cika goge na nawa kuna shagaltuwa da aibin mutane kun manci aibin kawunanku gwanayenku zuna ku dinga yi da mutane ka gaishe ni na ga yana ramewa na ke fara ne na ga ya zama ni kutu ulabalele ne yake ci ne malam ka shagala da kanka mana na goma ya ce kuna binne mutane kullum amma kuna shagala ba kwa wa astuwa da gawan da kuke binne to ai a yau ne za a je kabari ana binne gawa ana surutu auren ana tattauna siyasa malam hatta gidan makoki yanzu ya zama kusan bala'i yanzu ibn adam yi wannan magana shekaru kusan dubu to ba su faruwa ne a yau saboda karancin amana abin ya canza ga sanan ne da duniya ta to dadinta in kana da imani yi kokari Allah rike maka imaninka ka zama kyar komai yazo ka sa rariya ta musulunci ka tace shi tukun kai amfani da shi ba za ka guje ma alkhairi ba amma ka gyara shi a fahimtum tayyib to bayan mun ji wannan na muku magana kan ciniki da sharuɗin ciniki sai kuma amana ko sai kuma ita rayuwa don cewa muka yi laccan mu kasuwanci da rayuwa kasuwanci da amana to sai mu je mu ga wuraren da ake cin amana a kasuwanci ga misalai zan buga mu cinikin ina cinikin ina haramun ne menene cinikin ina idza tabaya'tum bil'ina وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينزو حتى ترجعوا وتؤدوا إلى دينكم idan kuka shiga da shinikin ina ga misalin ina wani ba ni rancen dubu ɗari gaskiya ba ni da shi na ba ku misali ba ni da shi amma wannan kofin kudin shi dubu ɗari da talatin ne je ka ɗauki ka ɗauke shi ina bin ka dubu ɗari da talatin kaga zan ɗauka a kan in je in sayar saboda abin da nake bukata dubu ɗari ne yana ciki ko? to sai na tafi sai ce to dawo ba ina bin ka dubu ɗari da ɗaya to na sai kofin a dubu ɗari ba ku gane misalin ba kuma akwai bashin dubu ɗari da talatin a kai shi to haramun ne wannan ciniki yana fara cikin al'umma a yau ta hanyoyi daban-daban yakan zo forms da yawa kala-kala iri-iri cin amana ne mutum ya je ya ce to wane ga ga ga ga ga ga ga, ga rafa dunkule ɗauri na naira sababbi naira mint masu ƙanshin mint naira dubu ɗari biyar ne tunda za ka je bikin aure a garinku ɗauke su sababbi amma ka ɗauke su ka ba ni tsofaffin naira dubu ɗari biyar da hamsin tsofaffi ba samu ƙari ba? ƙarin nawa cin amana ne na dokar musulunci cin amana kasuwanci ne kuma ribakaci saboda da sabuwar naira da tsohon naira in ka shiga kasuwa bambanci wani ba na rancen ainihin buhun masara eh zan ba ka kaɗa kudinta naira dubu yau masara nawa ce buhu mu ɗauka ta kai dubu talatin masara sai ka ce to ɗauka dubu talatin amma tun da ba za ka bayan da wuri ba in ka tashi biya ka biya naira dubu talatin da biyu rance ne amma kamin ɗori ba wai kai kawon kasuwa ba ne farashin kai haka biyu na faruwa mutum ne zai sayo kaya kayan da ana bukatar su yanzu nan sai ya ɓoye yana harin yana harin farashi ya tashi ya gamfashe ya haukashi abinda ake kira kayan da ake kayan masarufi kaga siga kayan masarufi na ana bukatar shi kullum man gyada fa yana ciki shinkafa tana ciki dawa tana ciki amma kusa ta ainihin baka nake ta kafinta tana ciki ba ta ciki ba ta ciki simintin gini fa siminti ai ba cin siminti kuma gini ba dole ba ne a a kai malin gini dole ne to amma dai tilasci na ainihin siminti ai bai kai abin da za a ci ba yi saraka sai mutum ya sai shinkafa sai ya ɓoye taskace jama'a na bukata wannan ana kiransa ainihin mai ana kiransa holding ko kuma ishtika a cikin sayi musulun mani ita kara faƙar la ya takiru illa khafi ba mai ihtikari sai mai zunubi jama'a muna wannan a yau muna ɓoyewa muna cin amana ana yi magana mu kasuwanci da amana mutum ne zai je ya sayo abu a farashin da ya sayo ƙaddara naira dubu dubu dubu ne kuma inda zai sayar dubu ɗaya da ɗari uku wallahi salin alin lafiya ya samu riba to amma kawai washe gari sai farashi ya tashi kuma saboda maita shi ma sai ya ɗaga farashi ya ce zai sayar ne bisa sabon farashi ba ka kasa ya bawan Allah to inda abin ke lalacewa sai ƙungiyar masu kasuwancin sai to dole ne a sayar a kaza in ka ki to za mu ɗau mataki a kan ƙungiya ta hana yau ƙungiyar take zalunci in ta zalunci ai ba za a bi ta ba to amma haɗuwa za a yi ƙila a karya ka in ka ƙi ta tilasta ka to amma ai la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq duk ana samun wannan a cikin ciniki ko ka iske masu sayar da kaji mutum ya je ya yanka kaza sai ya kwashe kayan cikin da hanjin da hanta da kundo ya sa su a faranti daban ya saida maka kaza kwarangwal ɗinta ina kayan cikin aha ai ya kasa baka amsa cin amana ne wallahi matan sabo suke kuma mu da muke sa muke yin shiru laifi muke na taba tambayar wani ina kayan ciki ni aka zana saya kuma da Allah ya tashi yin ta da kundu yayi ta Allah kuwa da kuma handasa da komai ba ne ita complete ta kai yawanci in zan tafi Kano su ai ga malam nan zai ce kaza ko kai hanta ya gani yawanci in ka kawo dan ne na gani a kowa ni miskini dan wanka ina ga maka ne ittaqillah manta da ni to da haka haga wannan cin amana ne kila ka ce ah su masu sai da kajifa ai su ma abin da suke yi kila su masu je sun sayo ne haka aka ba su inda za ka san akwai cin amana wannan kazar sai su fidda kundu da hanta su kuma sake saidawa ba ka ke faruwa ba nasu ne mai harkar casar shinkafa injin can shinkafa sai ka kai mai shinkafa ya maka distone menene distone ne cire tsakuwa da dutse ya casa shinkafar ka biya shi kuɗi ka ce to ga kuɗin aikinka sai fidda tsabar daban kuma funtu ɗin kuma sai rike ce na shi suna haka wannan funtun da ka rike ba naka bane cin amana ne haramun ka ci dan ba naka bane muddin ya biya ka ladan aiki ba ka da dalili na rike wannan funtu ɗin Allahumma sai idan shi ne ya ce, "E, na yi da na baka, shi kenan fakuluhu hane a menene mari'a." Ko kuma ya ce da kai ga ladan aikinka kuma na baka. Kai ba ma wannan ba. Ko juyen bakin mai kai wannan bakin mai da ya lalace ɗin nan ba naka ba ne kuma da mai shi. harkokinmu ciniki da sana'a ana samun yaudara da yawa da Allah kai gwanin fenti ne misali zan baku wannan masallaci namu yana bukatar a sake fenti da Allah kana jin bokiti nawa zai ya ce eh to za ku malam a siyo bokiti ɗari misali sai a fidda kuɗi hukumar masallaci ta ba da kuɗi a siyo bokiti ɗari ko bokatan sai a rike a ɓoye kai baka kai ga bokitin ba sai dan masu masallacin sun ce gashi kudin suka fitar da shi dan me zaka rike ka zo kai fenti a biya ka bokiti ɗaya kar ka ɗauka haramun ne mai da musu sai zo a nema da yawa a rasa duk yana faruwa akwai da ya bani labari mutum ne ya zo shagon wani ya yi ciniki na mance wani kaya gaya min ya ce ta wannan wace eh kaza ne ya fidda kuɗi ya bashi ya ce to da Allah ajiye min kayan nan zan je in dawo mutumin nan da ya sai kayan ya tafi kenan sai wani daban ya zo ci ah wannan kayan fa ya ce a an riga an sace da Allah da Allah nawa ne ya ce malam an sace dan girman Allah zan ƙara maka duk abin da ya baka yana jin ƙari na kafa ala ake baihi to ai to ai shikenan kawo ba kunyar Allah ya sake sayar da kayan mai kaya da wace ka ce kai da Allah cinikin nan ba ta shi a ya tashi kamar ya kaya na ne so dalilin nan ga maka na riga na sayar ka san mara kunya sai maka fiƙiƙi fiƙaka yana ta zara ido ita so na barka da Allah kaga ya gama da shi wallahi ya gama da shi ya yadda saboda abin duniya yace na barka da Allah kayan kaga ai zai kai shi kotu ai yace a a kotun Allah ya fiye ni la ilaha illallah astaghfirullah to me kike nema ne wai a duniyan nan wai hmm me dalili ne ko suka iska misali in suna sai da yadi yanda ne ba da labari sai su kunna fitilu iri-iri wata fitilar ka ganta bulu ba'u wata ganta kariki ce ka kasa gane yadi ashe yadin na ƙarya ne fitilar ce ta haska ka da ka ɗauka sai hasko fitilar sai kariki ce ka ɗauka sai ka je ga ashe ka sai ka ci ka ci ba daidai ba a baka kudin ɗinkin hula zare mai an ga kasa a fatati cin amana ɗinki kake yi yadi ya rage kuma sai ka ɓoye ya Allah ka kwashi abin da ya rage ka sake ɗinka kana sayarwa to mai zafi ne ma'aikaci kake a gwamnati nan ma akwai kasuwanci da cin amana ka ƙi zuwa ofis da ya kamata ka je ƙarfe tara sai ka je ƙarfe goma sha ɗaya kana ma gwamnati hasara awa biyu wace ce gwamnati ai mu al'umma da ake mu ne mu ne misali kuma ka fi kowa ihu idan baka ga alat ba wata yayi a yawan masu mulkin nan wallahi ba su da adalci bayan ga katotun mara adalci ga karan kai ne kwamsa ya jama'a ko ka ci amanan jikinka ka ɗauki karuwa mai cinya a fili wake ɗan a caɓa ne ka goya ta kana taka birki tana dukanka kana jin daɗi miskini ni a kudu na san inda za ga an ɗauki yarinya baliga budurwa tana tsakiyar kati amma ya shigo mana nan wallahi kuma kowa ya kawo da ido al'umma ya kamata a ce suna da tsari ba a kawo mana fitsara a cikin garinmu amma ya shigo mana yanzu misali saboda mun saki jiki dama dama dai a Kano gaskiya sai ka je sabon gari ba ba a samu bane amma amma nan me yasa nakan ga wannan wani lokaci da yawa haka lima ba me dalili eh to akwai fa Alhaji ai zaka tafi Lagos ne dama mota ta cika kuma wallahi ba kowa mota suna yi kuma sai kira dangi alhamdulillah na samu mota za ta fi ina jirgin dan karo ne wallahi haka za ka zo na aure ka zauna an ce da kai mota ta cika ka zauna ka yi ta leƙawa ba kowa kuma ka nemi wanda ka ba shi kuɗi ka rasa an riƙe ka kuma kuna tsammani ku samu rama da tasirin kai kamfani idan zai ɗauki ma'aikata yana bukatar ma'aikata guda talatin ne amma sai gurza wato fom wajen guda dubu biyu ya ce a saya a saya a saya kuna bukatar mutum talatin ne kun tura fom guda dubu biyu kuma kun ce ainihin nr non-refundable ba za a mai da kuɗin ba ma'ana kowa ya saya an ce kuɗin da don kuke bukata wannan ha'in ce yana nan da yawa haka in ka sake dawowa kasuwanci annabi ya hana sinsaranci a kasuwanci sallallahu alaihi wa alaihi hadisun ibn abbas yace kada ɗayan ku ya zama simsar menene simsar misali daga nan birni ba da misali daga birnin zaria ko daga birnin kano ko birnin sokoto misali mutum sai je hanyoyin da ake shigo birni ya tara ƙauyawa ka ɗauki misali masu kawo raguna cikin gari duk ragunan da ake sara a cikin gari na tabbata wasu daga ƙauyen ake zuwa ko mutum ya je ya sauro su ne misali a arewa irin su agadar misali ta wadansu to shi kan sai ka iska mutum ya je tare su nawa kake so a saida maka kaza to kawo a saida maka an hana irin wannan abu wani ke bani labari akwai wanda zai je ya ce ragunan kana ne eh to ni ba ƙauye ne shi raguna na ga sunan guda hamsin ne nawa kake so a sayar da kowanne ina ba da misali ne kuma aka misalai ne da yawa sai ce to kowane rago dubu hamsin hamsin ne raguna nawa hamsin kowanne dubu hamsin hamsin sau hamsin dubu ɗari biyu sai ya ce da wannan bakawai to zauna zauna in je maka ciniki in dawo ne dillalinka ne sai zaunar da shi a rumfa ya sai masa fura da nono ta ji siga ya da shi shi zai ha'inci ya da shi da fura magana ta kare sai wacce da ya je kuma tun da zalunci ne sai kuma Allah ya masa haka shi ne sanar ta turjihun min haifu na ya alamu yake cewa da nimalin sai ka ga wannan mutumin ya je ya ce to wannan ragon ragon da dukkaninsu dubu sittin sittin saɓanin abin da suka yi da shi mai ragon akan dubu na wani kuma in Allah yana son ya kama shi sai ya ba shi sa'a court and uncourt sa'a ya saya kuma akan dubu sittin sittin sau hamsin nawa kenan ya kai miliyan uku dubu sittin sittin sau hamsin mara ya kai ya salam to ka gani in ya tashi sai je ce kai ai kasuwa ba kyau da kyara dubu arba'in mai muka sayar da kyara muka sayar dubu arba'in arba'in eh ba kawai ne to bai san kasuwa ba ya ce to ba komai ce taula don aiki na kaga cikin cikin cikin ragunan dubu hamsin hamsin ne fa ya ƙara dubu goma goma sau shida nawa ya sa aljihun shi to ina ma ka kai mace hamsin hamsin ɗin ka sake zaftarewa saboda rashin imani an kau da Allah cikin komai kuma ka ce ai biya ka ladan aiki ya Allah sannan ka ce kuma kana bukatar lafira kana bukatar wani ya lafiya ko a ba mutum amanar yaro jariri ne uban shi ya mutu maraya a ce to mun amince da kai mun yadda da kai mun ga nagarta a fuskarka ga miliyan ɗari na wannan yaron don Allah ka san kasuwanci ka kula mai da shi to a nan ba dole bane a samu ka aikin da ba za ka yi ba dole bane kana yi to zan yi amma nawa za a biya ni a wata wata eh gaskiya ne gaskiya ne amma kai yadda za ka ɗauki amana kuma ba zai ciwon kai ba sannan sai ka ɓannata da dukiyar ka ci ai maraya ne to haza la ya jus in tambaya ke gare ka akwai tambayi lokacin tambaya kar ka manta tambayar ka ina fata kuna fahimta ta ko to waɗannan kaɗan ne cikin misalai na amana da muke ci a kasuwanci da abin da ya kamata haka ko tsakaninka da abokin ciniki za ku tafi aba daga zare za ku tafi kano ku sai kaya a kantin kwari ko ku tafi aba ko ku tafi kaza kaza sai ka zagaya ka je ka soki waɗanda ke ba ku kaya ku ce wannan mutumin in ya zo mutumin banza ne ya karye don fili ya baje kai kaɗai ke da hanyar zuwa misali wannan rashin amana ne an gane ko ko kayan da ka san an daina yayin shi ka sayar da shi a matsayin da ɗan wannan yayi ko man sayar da magani su tafi su karya a su je India su ce wannan magani muna son ko mana shi akan miligram kaza goma haka za a rubuta amma duka duka biyar ne ka sai da mutane ko madara ta riga ta tashi daga aiki wallahi na taba sayan wata madara kwanaki ta luna ina shayar da kasan gari sai na fasa lalace a shi kuma ta yi expiry ma'ana an toshe wurin ta lalace din yace ai ni wallahi bazan nasaran kayana ba tuna ma labari ya zo mana akwai waɗanda hatta ma wasu masu da balango mushe suke ɗauka mushen kaza ni ba zan yi hasara ba ai ko kai hasara ko ya faki idan mutane ya gasa sai da mutane wal in mun ci wallahi mun ci halal dan da sani kai kai da alhaki da bala'i akan ka eh wallahi suna nan da yawa daga cikin cin amana a wata mu'amala ko mutum da mutum muka yi kasuwanci da rayuwa bangaren rayuwa ne ku dauki ƴaƴa kuna dinga kai ma arna makarantu a zariyar nan ga sunan da yawa ga sunan birjik kamar an mana kamar an mana san wallahi kamar an mana baki kaga yara suna fita daga makarantun arna ko ba ku isa ku gina makarantu su kai ƴaƴanku ba ƴaƴansu ba in kuma suna ka ku gaya mu tsakaninku da Allah to wai mai same mu ne wani garin da muke da ABU jami'a da ke jin ta a duniya a Africa a duniya gaba da turancin wani kayan gabas ne ai wallahi sun iya turanci and so what for bloody what? Turancin har yanzu mun kan saluda, kama amana magani. Ba zai za ku iya gina makaranta ko kaki kuke ABCD na faɗuwa saboda ilimin boko su kai ‘ya'yanku. To me same ku? لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير سورة آل عمران آية 28 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم القنفل حكى الله يفعل سورة المائدة آية 50-51 نفسه شيء دعوة ɓangaren cin amanin yaya ne a nan garin aka bar labarin yarinya arniya mai makaranta tamari yar musulmi sau da ta sa ɗan kwali da hijabi kuma an mari banza haka muke haka muke ana son ka gaya min a zare ba yaran da ke da turanci babu da masu ba masters phd professor san su misali sai wata arniya ta zo da kirjinta a fili ka ɗauki ya mutum kai su a nan ake bani labari yarinya yar islamiyya ta je islamiyya da hijabi za ta faɗa ce jesus suka suna ashe a makarantar islamiyya ne ta kun su dabu eh saboda abin da aka yi musu an ci amanata cin amanan ƴaƴa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun tasmur dan mai qur'an haka Allah ya faɗa sautu taharim 66 ayata shida saboda haka ‘yan uwa hanyoyin da cin amana kan fito kenan suna nan da yawa birjik akwai cin amanan mata matar ka ci amananta wancan zan tafi kasuwanci ne gasa kaza ka je ka kama hotel a birni kana abin da bai kamata ba ka bar iyalinka ko a samu wasu daga cikin direbobin tanka wasu ban ce duka ba na kirki na Allah ba su a ƙarewa a ko'ina sai kaga an taso daga gari ya yi makaruwa waya gani nan tafi har suna da station tun daga Legas har zuwa arewa wanda sai da yin bayaninsu nan suke tsayawa ya sai mata kaji ta yi masa goma ta arziki ko goma ta tsayare ta a gidansa ba a ci naman da ya ba karuwa misali cin amana saurayi je neman aure ma yarinya ƙarya ya yi aron mota ya yi aron agogo ya yi aron waya ya dubu ɗari biyu ɗaje ita kuma tana yagi haƙori za ta aure mai kuɗi cin amana yara baka ɗora su akan azkar na safiya da maraice ba cin amana likitocin da a iya haɗa baki da su suna ɗora mutane vaccine masu cutar da kansa saboda suna samun kuɗi ku shiga cikin da ku ga abin da ke faruwa yanzu da misali da sauransu da waɗanda za a zo a canza mace mahaifa a ba shi kuɗi a yi mata ainihin heterodectomy hysterectomy a cire mata ainihin uterus da kuma cervix ba ta ba haihuwa ko a yi mutum ainihin hormonal surgery abinda aka yi mayar nan duwen na amerika mu ci gaba? mu ci gaba ko? To don haka ‘yan uwa musulmi wannan misali na bako ba na son na tsawaita maganar domin saƙon ina fata ya isa ko kuma ya kai ga inda ake bukata. Don haka ‘yan uwa masu albarka masu daraja Allah ya tara mu gidan aljanna gaba ɗaya lallai lallai lallai muna bukatar komawa kowannen mu ya koma makaranta ya karanta kitabul buyu mu yi amfani da nasihar imamul akhbari da ya ce wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta menene ya alama hukumar lafi. Komai sai ka hukuncin Allah, kafin na saya da sayar ya kamata in san sharuɗan ciniki in san alba'i'o almustari kaza kaza guda shidan nan misali, sannan ya yanayin kaya, sannan kuma ciniki a intanet. Akwai cin amana ciki? La, ya danganta ga yadda ka kalli ciniki na intanet. Idan misali, a duniyar yanan gizo kuna ji na? zai iya shiga intanet a shabakar ankabutiyar internetiyya in sai kaya a harrods harrods wani katoton rumbu ne a london ko misali a new york city ko a germany ko ma ina ne ko junior a nan nigeria ko wani ainihin shago a birnin zaria an gane ko? in dai akwai wannan ci gaba din in dai ya tare sharuɗin nan guda shida to me laifi farko dai na san shagon shine almushtari alba'i ni ne almushtari kayan da nake bukata gashi na ganshi sannan ga farashi sannan zan yi faɗi inda za a ɗauki kayan a kawo min to menene iskalin anan misali amma cinikin da ke ɗauke da cinikin da ke ɗauke da ha'inci irin su MLM multi-level marketing irin su Ponzi schemes an gane ko irin su MMM mevarandi ai ga wannan kaya abinda ake bukata ka kawo miliyan ɗaya duk wata za a baka kaza ai cinikin ba faduwa ƙarya ne duk wani cinikin da za a ce da kai kwata-kwata ai sai dai riba kawai ba faduwa ba gaskiya ba ne a ƙa'idar ciniki hannun da ke kirga riba watan wataran dole kirga faduwa shi suke kira alhunmu bilhurmi alhunmu bilhurmi da haka yan uwa masu daraja wannan ina ganin inda ya kamata mu tsaya kenan abinda muka faɗa daidai ya Allah ka ba mu ladan shi wanda muka yi kure Allah ka gafarta mana ina fata ne wani alƙawari kuma yi wani alƙawari ba na ce ƙarshe zan faɗa menene na'am akan tashin bam ita dama wannan ayabu ne da ya dame mu ai kaga yana daga cikin amana wato duk mai mulki ya tsare ma talakawa abu guda ashirin in ku ba zai yiwu ba kara ma ka nemi a zaɓe ka dole al'umma a tsare mata abubuwa gudanar ce da ku? ashirin farko a tsare wa al'umma rayukansu da dukiyoyinsu da mutuncinsu ta ga security kenan dole ne jama'a su samu tsaro yanzu misali inda nan mun fahimci ba mu da tsaro ai ba za mu samu kwanciyar hankali mu zauna mai karatun nan ba kuma abinda musulunci yake karantar da mu mutane ba sai suna musulmi ya kamata a musu adalci ba ai mutane ne irin ka a kula da su illa iyaka kawai lakum dinukum wani din to dole ne duk gwamnatin ƙasa ta tsare wa mutane ta ba su tsaro ɗai kenan na biyu dole ne duk gwamnatin ƙasa ta samar wa mutane abinci ai ba cewa muka yi sai gwamna ko ciyama ya bi gidan kowa ya ba shi abinci a samar da harkar noma to yau an waye gari mu are wannan tamu saboda rashin tsaro noma ya ƙasa kun san ya faru ka ɗauki misali zamfara da suke makansu kirari suka ce noma abin alfaharin kuma gaskiya ne amma sau nawa ne mutanenmu suka tsoraci zuwa gona a zamfara saboda babu kwanciyar hankali a nan ma ƙasar zariya da ƙasar ina misali da yawa ƙauyuka ba a zuwa kun san abin da ya faru to duk hukuma ta samar da tsaro na biyu ta samar da abinci Allah ta'ala ma abin da ya gaya wa kafaran maka kenan allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min min khawf shi ne wanda ya ciyar da su daga yunwa ya ba su kuma security to yana security an je mutane suna taron su a kun kashe su me ya faru ko bid'a suke rayawa ba ka da haƙƙin kashe su saboda cikin tawagar musulmi suke yau da wata ƙasa aka yi wa haka a yanki wani yanki aka yi wa haka a ƙasar da Allah ba zo na lafiya ba to mu ake zuda jinin mu shi kenan kawai to haƙƙi ne akan ku duk digon jini ɗaya da ya faɗi ɗin nan ku shirya ba Allah amsa bayani kila ku ji wannan magana kamar wasa haka yake in ka ce wasa ne ka tsaya karka mutu ka tsaya ma karka karka tsufa ka tsaya ka ce mulkin ma har abada ka dubi ofis ɗinka dawa ne ne yanzu babu shi wani ne ko ba haka ba? na sha ba da misali 1979 zuwa yau shekara nawa kenan jama'a daga 1979 zuwa yau shekara nawa kenan shekara nawa 44 ko waɗanda suka yi mulki a wannan lokacin zuwa yau yau ina suke gwamnonin da suka yi mulki a arewa daga 1979 zuwa duk sun kare in da mutum biyu duk sun kare jumhuriya ta biyu 1979 kulluhum matu ka'an lam yukhlaqu aw lam yakunu wa hal shay'un yasunu min al-bawari dimaki al-bawari al-maut duk sun tafi guda biyu suka rage mai mataba sarkin suleja sulejan zazo awal ibrahim shi lokacin yana gwamna kwanaki na gaya mai wannan da ya kira mu taron cika shekara talatin da hawa wancan allah ya taimaki sarki lokacin da kake gwamnan naija sa'annin ka gwamnan duk babu zo sun kare kai kaɗai ka rage yanzu da misali abubakare uku duk sun tafi abubakar rimu a kano abubakar bardin tsohuwar gwangwala malam da abubakar ta tari ali na bauchi duk babu su ka Allah mai khulaku aw lam yakunu ɗayan su shine Mr. Jim Onwobodo na tsohuwar Anambra ba su ne ko na rayu ba na'am Onwobodo anya ko Jim Onwobodo sai dai wani dai ba shi ba Odli kake magana Jim Onwobodo sabin tana ya zama gona lokacin nace duk babu su to abinda nake cewa abinda ya waje ba duk gwamnati ta tsare mutane guda ashirin ne security al'amn wal istiqrar to ina tsaron a jefa mutane bam waya ce mistake ne kuskure haka zamu ci gaba da rayuwa a kasan wallahi kasar da ta ci gaba in aka yi wannan ka rasa mukamin ka kuma sai ka je gidan kurkuku ba za ka kwana lafiya ba amma to ai yan arewa ne eh ba kowa bane ba su da gata ina da tawon arewa ne ya kamata mu ji sautinsu ina sarakunan masu girma to irin na wannan irin sau nawa aka irin wannan yaro ne fa irin sa yalo kun san magana shi yarinya ta fadi shi amma kalli abin da aka yi ina nufin ta shi ta musulunta amma sau nawa aka kwashe na mai saboda haka tsaro samar da abinci samar da ilimi nagartacce shine alhaki na uku akan dukkanin gwamnati ilimi nagartacce na hudu samar da aikin yi ba a ci gaba da takhariji na ɗalibai masu qualification mustawayat ilmiya akademiya bi ghairi shughul babu aiki yi aikin ma sai dan wani jikan wani mai kakawa ne yaro kafin ya kare karatu an gurza masa appointment later akwai yaron da ke shan nono amma yana karban albashi ghost workers ma'aikatan fatalwa Najeriya kenan uwa maba da mama cin amana yake cin amana an gane ko na biyar cikin abin da ya waje ga masu mulki na gaya muku nawa na ce da ku tsaro abinci ilimi nagartacce aikin yi inda na tsaya kenan ko asibitoci masu kula da lafiya healthcare delivery system الخدمات الصحية المتطورة دولة أدين يوين يجن أيكي نباكو لابار نانا رفيدة بنت سعد الأسلامية إتتي الناس تفرقوا تاريخ الدنيا با فلورنس نايت تانجل بتي إر إنجلا إتا 1820 أكافيت نانا رفيدة كما تاغم الزل سفلم إتتي مسعد بن معاذ جنيا أمسلاتي الجزيرة ta yi documentary wafa'iƙiya take cewa ita ce ta yi asibitin farko a tarihin duniya kuma da kudin aljihunta. Suraka duk gwamnati ta samar da tsaro, ilimi, abinci, na ce kuma mai aikin yi harkar kula da lafiya. Sannan samar da mahalli, a sakana shelter, dole na gina daji a sauke mutane. amma a yau a ƙauyen mu'arewa za ka ga gida wallahi gida ne amma Allahu akbar mazajen aure sun kai guda biyar a gida ɗaya kowa da matar shi in ba kai sa'a ba bayin su ɗaya ne bayi ɗaya mazaje biyar kowa da matar shi ya Allah ka ga mutum zai je masallaci na da Allah haji ya fito ina kuma sa mata kowa matar wani a lokacin da akwai wani yana da gidaje sun wajen guda goma na azare din nan shi kadai kafin ya je ga siyasar talakan talak ne miskinin maskanau ne ba shi da komai amma ya haye ya haye bai na kausain ina fi hayewa tuku nawa kenan nawa kenan nawa kenan ya jama'a sannan kuma tsaftar mahalli annazafatul bi'iyya environmental cleanliness saboda maganin cututtuka haƙƙin ɗan ƙasa ne awwalu ma yajibu mai mulki ne allati yuqaddimuha lil mamlukin imam mamluki mu ba mamlukin bane sai da kace da mura'iyya ko nawa kenan na takwas dole ne kuma a samar da ainihin a dinga ba da aiki na gaskiya a nisanci kwangila ta ƙarya muhimmin abu ne na takwas rikon amana mun karanto nasoshin amana na tara abinda muke kira accessibility kusaci ga talakawa ka samu lokaci ya kai mai mulki ko ciyaman ka cire jama'a ku zo ni ne shugabanku mece ce bukatar ku dole a samu lokaci ka faɗa su faɗa amma kuma jama'a kasu rashin ladabi kana samu yan gangane ma ka san bala'in bambancin canza halo ya ma yi to ba ta wannan muke ba musulunci bai karantar da mu wannan shashancin ba astaghfirullah amma ku sani haƙƙin talakawa ne na goma wato shine consultation wa amruhum shura bainahum kaji ta bakin mutane na goma sha ɗaya ka nisanci abinda bature ke kira nepotism wato naf'iyya ai wani ɗan ɗan uwana ne ko bashi aiki ko yana da cancanta ko bashi ne za a tambaye ka na goma sha ɗaya ka dinga bibiyan aikin da ka bayar sha biyu kenan ko kwangila aka bayar daga pizzas a tafi falladan falladan a tafi harshika sai ka sa ido ka daki aikin idan simintin bai ji ba ka ce wallahi ba za a biya ka ba ka hukunta mai laifi na goma sha uku rashin daga kafa ga masu laifi saboda wanda zai yi ba daidai bai sake dukiya a kyale shi sake maimaitawa malamai na cewa man aminal uqubata asa al adab wanda ya amince babu wata uquba sai muna na hali dan ma abin da zai faru law an safa an-nas la sarah al-qadi araftum na goma sha hudu dole ne kuma in za a nada mutane a mukami a commissioner a ringa cancanzawa ana jujjuyawa dole ne baka bada mukami kace ka bar mutun shekaru arwar kamar yana abin da ya faru a baya tare da demokradiyya mu ba tsarin bane ba ma son ta muke ba an kaka ba mana ita ne kawai misali to ma ya muka iya walaysa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma tarari hatta ya'ti Allah bil farj to wadannan abuwa ne guda 20 da yake na ga nace an riga an rufe karatun na tambaye ku akwai alƙawari kun tuna min ne nake dan bita ba so nake na dai ambaci guda goma zuwa ku rike su ku ji da kyau da haka muna jaddada abin da ya faru ne a ainihin wato tudun biri a igabi local government ba kyauta ba ba daidai ba ne an yi zalunci kuma diddigon jinin nan yana wuyan jami'an tsaro da waɗanda ke da ruwa da tsacci Allah ya hana zalunci kuma baya halatta a yi kuma bai kamata a ce wani yanki ana musu irin wannan wannan kusan sai ka ce kaskancin ba don mun tabbata kamar da na faɗa a wani yanki ba za a yi haka ba ya kamata a kiyaye wannan ya kamata a tsara wannan kuma dole a yi bayani la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu aya 187 a sura ta uku أسأل الله رب العالمين الكريم الرحمن الرحيم الحنان المنان الرؤوف الرحيم أن يحفظنا جميعا وأن يجعلنا يعني أمنا مؤتمنين وفي أمانة وصلوا يا رب العالمين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم نسألك إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا يا رب العالمين يا الله وأنم باينك لي إنك سوى suka shirya wannan taro don neman yardanka Allah ka yarda da su gaba da ya Allah abin da suke na kasuwanci Allah ka sa albarka ciki dukkanin sharri da ke ciki Allah ka kare kasar mu Allah ka bata zama lafiya da kwanciyar hankali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أهلا وسهلا حي الله شيخ قواكم الله وفقك الله الله يبارك فيكم